وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله نعم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك السلام muna godiya ga Allah madaukaki da ya bamu ikon haduwa a wannan darasi na Ramadan Mubarak a yau muna ranar biyu ga watan Ramadan shekara 1441 a hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da 25 ga watan 4 2020 lokuta kuma insha Allah a zahar sha biyu da minti goma sha ɗaya la'asar kuma karfe uku da minti goma sha uku magariba karfe shida da minti ishirin da ɗaya isha'i karfe bakwai da minti talatin da hudu alfijir kuma karfe hudu da minti talatin da takwas نعم gobe ma haka insha Allah sai kuma fitowar rana karfe shida saura minti tara na'am bayani da muke tafe da shi a wannan majalisi shine bayani akan wato a- ar-rahma wa tarahum bainal khalq tausayi da tausayawa tsakanin halittu junansu wannan ya tausaya wa wannan musamman wanda yake da hali ya tausaya wanda yake eh, mara hali a irin halin da ake ciki a koda yaushe haka ake so kuma a mar- a halin da ake wato ciki irin marar da al'umma suke shiga to akwai buƙatar tunatarwa a kan wannan wato tare da wannan ɗabi'a kyakkyawa wanda addini ya koyar da mu ya wajaba mu faɗin ga faɗakarwa a lokaci zuwa lokaci ga wannan ɗabi'a domin wasu idan sun siffantu suna yi alhamdulillah amma wasu kuma sun yi nisa da irin wannan halin domin wato dukiya ta kama zuciyarsu ko zukatansu zance ko kuma dai ba su tashi ba a cikin wato al'umma da suke da taimakon juna da tausayawa juna ɗabi'a ce na annabawa wato da manzanni kuma siffa ce daga siffofin bayan Allah na kwarai tausayawa juna a tsakani ita da kalmar ar-rahma ana nufin wato iradatu isa lil khairi lil ghayr ai nufin isar da wato alkhairi ga wani wannan matausayi ne zai sa kai haka sannan ar-rahma ita ce riqqa taqtadi al-ihsan ila al-marhum wato mutum ya samu tausayi a zuciyarsa ta yadda zai yi kokarin isar da alkhairi ga wanda yake tausayawa kuma ita rahma ni'imtarwa ne da falala ne da kyautatawa ga wanda ake wa wannan halin التراهم بين الخلق يعني نشر الرحمة بينهم wato idan muka ce tausayin juna a tsakanin juna shine yada wannan siffa na tausayi a tsakaninsu ta yadda wato za a samu karfafa juna tausayawa juna taimakon juna da kuma wato yada alkhairi da kyautatawa musamman ga mutumin da yake da bukata ita dai rahama tana da falala mai girma yafi rahmata sharafan wa qadran ya kai matuka wajen rahama ta zama tana da ɗaukaka da wato matsayi mai girma annaha sifatun min sifatillahi azza wa jal sifa ce daga sifofin Allah madaukakin sarki يتضمنها اسمه سبحانه وتعالى الرحمن واسمه الرحيم wanda suna kunshe cikin sunayen Allah Ar-Rahman da Ar-Rahim wanda kullum muna faɗa a cikin basmala da hamdala bismillahir rahmanir rahim ko kuma alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim ar-rahim fa huwa rahmanud dunya wal akhirah wa rahimuhuma wato shine mai tausayawa bayansa da isar da alkhairi gare su a nan rayuwar duniya da kuma gidan ƙarshe na lahira. Al'imam Ibn Lafi rahimahullahu yake cewa game da lafazin ar-rahman da rahim yace fi asma'illahi ta'ala ar-rahman ar-rahim wa huma asmani mushtaqan min ar-rahma dukkan su sunaye ne guda biyu da aka ciro su daga ar-rahma wato jin kai da tausayi kamar nadman da nadim an kira an cire su ne tafsigar wato mubalaga rahman din ablagu min ar-rahim والرحمن خاص بالله ta'ala rahman sifa ce wacce ta kai matuka don sifar fa'alan ne kuma Allah maɗaukaki ne kaɗai yake banta da wannan siffar na ar-rahman la yusamma bihi ghayruhu ba a kiran wani da ar-rahman amma ana kiran wani da ar-rahim kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kira shi bil mu'minina ra'ufun rahim والرحيم يوصف به غير الله تعالى ana iya siffanta wani da arrahim bai yuqalu za a ce rajulun rahim mutum ne rahim mai tausayi ba za a ce rajulun wala yuqalu rahman ba warrahma min sifati llahi min sifati azzati lillahi ta'ala daga siffa ce ta zatin Allah madaukaki warrahman wasfun kuma rahman din kwatantawa ne wasfullahi ta'ala wa wasafa Allah bi ta'ala bihi nafsahu Allah madaukaki siffanta zatinsa da wannan lafazin wa huwa mutadammin li ma'anar rahma yana dauke da ma'anar jin kai da tausayi to abinda muke magana akai shine ar-rahma bi ibadi wato tausayi ga bayin Allah da bayin Allah wato Allah yana tausaya bayinsa kuma ya kudaitar da mu mu tausaya bayinsa wasafa Allah ta'ala nafsahu bir rahma fi kathir min al-ayat al-qur'aniyya ayoyi da yawa na cikin alkur'ani Allah madaukaki ya kwatanta zatinsa da wannan siffa na tausayi kamar da ke cewa walula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna allaha ra'ufur rahim da fadin sa inna allaha ghafurur rahim da kuma kataba rabbukum ala nafsihi rahma da kamar wa rahmati wasi'at kulla shay wannan wato duk sifofi ne na rahma da Allah yake kwatanta zatin sa da su sifofin da sun yalwaci wato kowa da kowa wasi'at fid dunya albarra wal fajir وهي يوم القيامة للذين تقوا خاصة kamar yadda Allah ya ce rahamarsa ta yalwaci dukkan komai to a nan duniya mai bin Allah da fajiri kowa rahamar Allah tana shafansa amma kuma mumine kaɗai ake keɓewa a ranar ƙiyama kamar yadda Allah ya ce fasa aktumuha lillazina taqun hadisi ya tabbata daga riwayar Bukhari da Muslim daga Umar dan Khattab radiyallahu an ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tadda wato sabi wato kamammu da aka kama su a yaƙi fa idan ra'atun min sabi sai ga wata mace a cikin wannan ribantattu da aka kama wato qad tahlubu sadiyaha tasqi wato tana tatsa nonanta tana shayarwa idan wajadat sabiyan in ta tadda wani yaro fi sabi a cikin tawagar irin yaro karami yana son nono bai samu uwarsa ba akhadathu sai ta ɗauki wannan yaron fa alsaqatu bi batniha ta rungume shi ta haɗe shi a ɗai a cikin ta wa arda'atu za ta shayar da wannan yaron ko da ba nata bane saboda tausayi fa qala lana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai manzo sallallahu alaihi wa sallam yace mana atarona hadhihi tarihatan waladaha fi nar shin yanzu kuna ganin wannan matar za ta yadda ta jefa ɗanta a cikin wuta qulna la muka ce a'a ba za ta jefa ba وهي تقدر على ألا تطرحه إن هر ذات إيا كرت جيفا شي تبرا تجيفا شبا فقال يا النبي صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه بولدها ألا مدوككي يا في توسيا وباينسا في يد يد وانا ما تتك توسيا واتو أنت حديث أبي هريرة دقرواية البخاري ينا چوا يجي منظور صلى الله عليه وسلم ينا چوا إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق Allah maɗaukaki ya rubuta wani littafi wato wata takarda Allah ya rubutu ciki na rubutu na ikonsa kafin ya halici halitta ya ce inna rahmati sabaqat ghadabi rahmata ta riga fishina fa huwa maktubun indahu fawqa al-arshi wannan takarda yana nan rubuce a wajen Allah a saman al-arshi wa kullu rahmatin taraha fil wujudi inna ma hiya min rahmatillahi azza wa jalla duk wani rahama tausayi da kake gani yana faruwa a tsakanin bayi to yana daga cikin tausayin Allah ne subhanahu wa ta'ala arwar imam muslim daga salman yace manzo sallallahu alaihi wa sallam yace inna allaha khalaqa yawma khalaqa as-samawati wal arda mi'ata rahma Allah madaukaki ran da ya halicci sama da ƙasa a lokacin ya halicci wato rahama har ɗari kullu rahmatin tibaqa ma baina sama'i wal ardi duk wata rahma guda kamar ka ce rufin wato fadin samai da sama da ƙasa ne tsakanin sama da ƙasa haka kowane rahma yake fa ja'ala minha fil ardi rahmatan wato sai ya sauka da rahama guda ɗaya a doron ƙasa fa biha ta'atifu al walida ala waladiha wal wahshu wat tayru ba'daha ala ba'd a wannan tausayi guda ɗayan ne uwa take tausayawa ɗanta sannan dabbobin daji tsuntsu ne da sauransu su ma suna tausayawa ƴaƴansu da na kusa da su fa idza kana yawmal qiyamah idan qiyama ta tsaya akmala bi hadhihi rahma akmalaha bi hadhihi rahma sai Allah ya cika ta da wannan rahama din wato 99 wannan ɗarin da ake duniya sai ya hada ɗarin duka sai ya tausaya bayansa a kiyama a hadisin imam muslim abu hurairah rawaito manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ja'ala Allahu ar-rahmata mi'ata juz'in Allah madaukaki ya halici rahma har yanki guda ɗari fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina sai rike 99 a wajen shi wa anzala fil ardi juz'an wahidan kai guda ɗaya ne kadai Allah ya saukar doron ƙasa fa min dalikal juz'i a wannan guda ɗayan ne fa tatarahamul khala'iku wato halittu suke tausayawa junansu hatta tarfa dabbatu hafiraha an waladiha khashiyata an tusiba har daga wannan ne uwa ta dabba take daga kafanta ba za ta taka ɗanta ba don tausaya wa ɗan wannan a cikin rahama guda ɗayan ne cikin ɗari muka samu al-imam ibn al-qayyim al-jawzi ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullah yake cewa wa min rahmatihi subhanahu daga cikin rahmar Allah madaukaki ibtila'ul khalqi bil awamiri wan nawahi rahmatan lahum wato Allah madaukaki ya jarrabi bayinsa ya umurce su da su dinga umurni da aikata alkhairi da hani ga munanan ayyuka wannan ma nau'i na tausayi gare su don ya kuma ya kare su la hajjata minhu ilaihim bima amarahum bi ba don Allah yana da bukata cikin abin da yake ba mu umarni ba ya ce mu yi sallah mu yi azumi mu yi kaza wannan ba wai yana da bukata ga sallar mu ko azumin mu da wani abu ba a'a don mu din ne mu amfana mu samu rahamarsa wa min rahmatihi daga wannan rahmarsa ne subhanahu wa ta'ala wato a cikin wannan rahamar sani subhanahu wa ta'ala zai ɗauke musu irin abin da yake tunkaran su a rayuwarsu ta duniya saboda kuma a nan ne Allah maɗaukaki yana kawo musu annabassa alaihim a duniya wa kaddaraha wato Allah yakan sa rayuwar duniya ɗin ta zamanto wa mutane ba daɗi a samu matsala ta duniya ma rahama ce me yasa li Allah yaskunu ilaiha wala yatma'innu ilaiha ويرغب عن النعم المقيم في داره وجواره wato samun matsala a rayuwar duniya ma tausayi ne daga Allah domin idan ba za mu samu matsala a duniya ba komai daɗi muke ji a duniya sai kaga mutane sun rakana ga duniya din sun manta da lahira to amma a duniya din ka ji wannan matsala a can wancan fada a can wannan cuta a can wannan yaƙi a can na'am wannan rashin lafiya a can to irin wa'annan din zai sa mutum ya tuna cewa lahira babu irin wa'annan abubuwan da ake samu na matsala sai ka ga mutum ya himmatu don neman lahira bai zai tsaya a nan duniya ba saboda haka fasaqahum ilaiha bi siyati ibtila'i wal imtihan sai Allah ya kora su zuwa neman lahira da bulala na jarrabawa da bala'o'i wannan ma wato famana'ahum liyu'tiyahum wabtalahum liyu'afiyahum wa amatahum liyuhiyahum wato Allah maɗaukaki ya hana su ne a nan don ya ba su a can ya jarrabe su ne don ya ba su lafiya sannan ya kashe su ne domin ya rayar da su rayuwa ta har abada wa min rahmatihi bihim Allah maɗaukaki wato yana tausayin su domin tausayin sa ne da yake musu an hazzarahum nafsa ya tsoratar da su kansa kamar yadda Allah ce wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa Allah yana tsoratar da ku zatin sa li Allah ya taro bihi don kada mutane su rudu da cewa Allah ya halice mu ai yana son mu fa yu'amiluhu bima la yuhsinu mu'amalatahu bi sai su zo suna mu'amalantar Allah da irin mu'amalar da bai dace ba wa yayi da mahalicinsa ba wa min rahmatihi cikin rahmar Allah ne an anzala lahum kutuban ya saukar musu da littattafai wa arsala lahum ar-rusula kuma ya aiko musu da manzanni walakin an-nas iftaraku ila fariqain sai mutane suka rabu gida biyu فأما المؤمنون وإن سكي إيماني فقد اتصل الهدى في حقهم بالرحمة فصار القرآن لهم هدى ورحمة واتو سي راشرية تارسكي واتو تارسكي ربونسو cikin samun rahmar Allah sai ya zamanta Qur'ani shiriya ne da tausayi gare su wa ammal kafirun amma wanda suka kafirce wa Allah falam yattasil huda bir rahma siriyar bata hadu da rahama ba fasara lahum alqur'anu hudan bila rahma hudan qur'ani ya zo musu shiriya amma babu rahama ciki saboda haka ba su samu daman wannan shiriya ba min rahmatillahi ta'ala daga cikin rahmar Allah ne subhana qabulut tawbati wal afi anil asina wal muttarrina wato Allah yakan karbi tuba daga waɗanda suka saba masa kuma waɗanda suke da buƙatuwa gare shi ya ansa musu wannan ma daga rahmar Allah ne kamar yadda yace fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alai innahu huwa tawwabur rahim Allah madaukake ce Adamu ya tari wata kalma daga kalmomin ubangijinsa sai Allah ya karbi tubansa shine rabbana zalamna anfusana da Allah madaukake ya faɗa kuma Allah madaukake yana cewa إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم Allah dai haramta mana mushe da jini da naman aladu sai ya ce wato wanda ya bukatu ga wannan ba don shishigi ba to babu laifi zai iya amfana da su wannan ma ai rahama ce Allah madaukake ce fa in kadzabuka fa kun rabbukum zu rahmatin wasi'a idan suka karyata ka ya kai manzo ka gaya musu cewa ubangijinku Allah yana da rahama wacce take tana da yalwa amma fa wa la yuraddu ba'suhu 'anil qawmil mujrimin ba za a mayar da ba'asin Allah ba azabar Allah ba daga wanda suke mujrimai madaukake yana cewa wa rabbuka al-ghafuru dhur rahma ubangijinka Allah mai abocin gafara ne kuma mai yalwar rahama ne law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahum al'azab da Allah zai kama su saboda zunubansu da ya gaggauta musu azabatin anan duniya bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila sai dai a'a suna da alkawari ba su samu makawa ba ba su samu mafaka da za su kawar da kansu daga wannan alkawarin da Allah ya ba na lokacin da za a mutu a tashi a samu sakayya kuma Allah madaukake yana cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kace da su ya ku bayina wayanda suka yi barna ga kawunan su akan kawunan su suka yi zunubai sun sa kansu halaka kada ku fidda tsammani daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah madaukake yana gafarta zunubai gaba ɗayan su innahu huwal ghafurur rahim Allah shine mai yawan gafara kuma shine mai jin kai sannan kuma kawo shar'o'i da dokoki na bautawa Allah ma yana daga cikin nau'in rahmar Allah min rahmatillahi bi ibadi yana daga cikin tausayin Allah ga bayinsa an shara'a lahum min al-ahkami wal mabadi wal akhlaqi ma yanfa'uhum fi dunyahum wa fi akhirihim wato daga cikin rahmar Allah ne Allah ya shar'anta musu wato dokoki da za su bi da abubuwan da ya kamata su aikata da wanda ya kamata su bari a nan rayuwar duniya domin ya amfane su zuwa gidansu na lahira bin umarninsa da nisantan abin da Allah maɗaukaki ya hana kamar yadda Allah ya ce kutiba alaikum alqisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى wannan nau'i ne na isas da za a yi duk wanda ya kashe rai a kashe shi wanda ya cire wato hanci a cire hancinsa da dai sauransu na hakkin da ya kamata a cire daga wajen wanda ya zalunci wannan ma wato daga cikin rahmar Allah ne a ƙarshen ayar Allah ce zalika tasfifun min rabbikum wa rahma wannan wani rangwame ne sauki ne daga ubangijinku da jin kai fa man i'tada ba'da zalika falahu azabun alim amma duk wanda ya shishige bayan wannan to akwai gare shi azaba mai tsanani mai radadi kuma Allah madaukakin sarki ya umarce mu da mu yi sallah wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'u Allah wa ati'u rasula la'allakum turhamun ku yi sallah ku yi zakka ku bi manzo don ku samu rabo Allah ya aiko da manzanni ne domin rahamarsa alitu su yi shiriya su samu shiriya manzannin nan su aikata abin da Allah yake so a tsakanin mutane mutane su kwaikwaye su domin su samu wato rahamar Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma daga cikin nau'in rahamar Allah Allah yakan sakawa bayinsa masu imani da masu haƙuri da kyakkyawan abin da suka aikata kamar yadda Allah ya ce fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب كما يدكم الله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله مدك رحمة idan ya jarrabe ka ka yi haƙuri zai baka lada amma kuma idan ya ga dama ai zai jarrabe ka ka yi haƙuri kar ka yi haƙuri wannan ya saura gare ka kamar a ce mutum ya yi laifi an je an kulle shi kaga in yayi ihu ma banza ne in yayi hakuri ma banza ne to Allah ba haka bane idan ya jarrabe ka kai hakuri to kana da lada na musamman da Allah madaukaki ya tanada manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayyuhan nas innama ana rahmatun muhda ya ku mutane ni fa jin kai ne da kuma shiriya wato abin koyi wajen shiriya daga Allah madaukakin sarki kuma yana cewa in wato inni lam ub'ath la'anan innama bu'istu rahama ni wato lokacin da aka ce da shi ya manzan Allah kai addu'a akan mushrikai mana Allah ya musu kaza sai annabi ya ce ni ba a aiko ni in zama mai zagi ba an aiko ni don in zama mai tausayi ga al'umma Aisha radiyallahu anha take cewa ta ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ta taba samun wani tsanani ne wanda ya fi ranar yakin Uhud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da haƙiƙa na gamu daga wajen mutanenki abin da na gamu da shi na bacin rai lokacin da na je musu wato ranar wato akaba yayin da na gitta kaina ga abin nan ibn abdul yalil da dan abdul kilal ba su an samun da kiran da na yi musu na su musulunta ba na juya na tafi da wato bakin ciki na na ba su imani ba ni ban farka ba sai a karnu sa'alib na ga kaina na ga daga kaina sama sai ga wani girgije ya yi min inuwa na duba sai ga jibrilu a saman girgijen nan ya kira ni ya ce lalle Allah ya ji abin da mutanenka suka gaya maka da abin da suke so su yi maka gashi nan Allah ya tura maka mala'ika na dutse mala'ikun da aka mala'ikan da aka umarce shi da ya kula da duwatsu don ka umarce shi in ka ga dama sai wato ya kira mala'ika din shi jibril alaihi salam sai yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama yace ya muhammad sai da ya ji faqala yace dalika fi ma shi'it in wannan fa cikin abin da kake so ne in shi'ta an utabbiqa alaihim ahshabain idan kana so in tabbaka musu mana in rufe musu wa'annan duwatsun zan hada gaba ɗaya su mutu annabi sallallahu alaihi wasallam yace bal arju an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah la yushriku bihi shay'a annabi yace a'a ina fatan Allah ya cire wanda zai bauta wa Allah da kadaici ba zai masa tarayya ba wannan nau'i ne na tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam baya so su mutu yana fatan Allah ya shiryar da su in su ba su shiryu ba ai su su shiryu kuma fi'ilan kamar yadda annabi ya yi fata Allah ya sa wasu daga cikin su masu mushrikai manyan sun musulunta wanda ba su musulunta ba kuma Allah ya cire masu imani a cikin ƴaƴansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbansa su zamanto masu tausayi a cikin lamuran da suke wato kuma su zama masu jin kai wajen mu'amala da mutane ga Umar dan Khattab radiyallahu anhu in ba don shiriyar Allah ba ba za a san shi da wata rahama ba da ba za a san cewa ga idanuwansa wato hawaye na sauka ba radiyallahu an yana daga cikin inda suke da taurin zuciya ala jahiliya bai san tausayi ba amma me zai faru gashi nan da ya zo ya shiga musulunci ya zo na gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha daga wato ƙwariyar rahama a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya zama to yana daga cikin mafi tausayawa ga mutane radiyallahu anhu wa arda wata ran wato ya tsaya kan mimbari sai idan sai rinjaye shi rinjaye shi sai ya kuka kafin ma yayi magana din ya fara kuka bai iya yayi magana ba mutane ba sa jin abin da yake faɗa ba sa jin karatun sama sosai saboda tsananin wato kukan da yake yi wannan irin tausayi da Allah ya sa a zuciyarsa lokacin da yake ce da aslam maulansa a tanamun lail kana samun bacci da daddare aslam ya ce na'am umar ya ce wallahi ma nintu manzo salasin wallahi kwana uku da suka wuce ban samu bacci ba na'am ya ce faqad ja'ala Allah fi unuqi al-armala wal masakin wal shaykh al-kabir wal ajuz wal yatim yace kwana uku ban yi bacci ba saboda Allah ya ɗora min nauyi a wuyana na matar da ta rasa mijinta da miskini mabukaci da tsoho wanda ya tsufa da wanda yake kasashe da maraya duk wannan nauyinsu yana hannuna لقد بلغ من رحمته رضي الله عنه أنه كان يسأل عن أطفال المسلمين ماذا أكلوا saboda tausayinsa Umar radiyallahu anhu har yana tambayan yaran musulmai me suka ci sun samu sun ci wani abu wa ma za sharibu me suka samu suka sha wa kaifa yanamun ya suke bacci innaha rahma allati allamaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashaba wannan jin kai ne wanda annabi ya koya wa sahabbansa wa man la yarhamu nasa la yarhamuhu Allah duk wanda bai ya tausayi mutane to Allah fa bai tausaya masa wa man nasiha huquqan nas wal wal wa alaman nas wa mushkilatin nas arrada nafsahu lil ghadabi wal maqti min Allah azza wa jal duk mutumin da ya manta da hakkokin mutane ya manta da irin jin zafi da mutane suke ciki ya ki kula da matsalolin da mutane suke ciki to ya gitta kansa ne ga fushin Allah da zargin Allah madaukakin sarki za ka samu faminan na cikin mutane man yashba'u wanda zai ci abinci ya koshi wa jaruhu ja'i'un makocinsa yana cikin yunwa wa minhum man yalbasu afkhara thiyabi wa jaruhu la yajidu ma yasturu awrata wani kuma zaka ga ya sa riga mafi tsada a cikin riguna amma makocinsa bai samu abin da zai rufe al'aurarsa ba wa minhum man yasqulu al-qusura shahiqa wani zaka ga ya zauna a gida beni mai tsawo wannan su yanamuna alal arsifa wasu kuma suna kwanta akan wato baranda ko akan hanya gefen hanya ba su da abin da suke za su tare kansu a ciki fa hal hadhihi hiya rahma shin wannan shine jin kai din kenan allati ata biha annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi hal hadha huwa manhajul islam fi ta'amuli ma'al akharin wannan shine kenan karantarwa na musulunci tare da mu'amala da muke da mutane لقد أثنى الله تعالى على رسوله الكريم ألا مدوكك يا يبا ومنذ صلى الله عليه وسلم وصحابته دا صحابنسا ووصفهم يا كتنتاسو بالتراحم بينهم دا توسيا وسكان جوننسو محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود محمد منزم الله نه صلى الله عليه وسلم wa'inda suka yi imani tare da shi suna da tsanani ga mushrikai da kafirai sai kuma suna da tausayi a tsakaninsu zaka ga suna sallah suna ruku'i suna sajada kana ganin alamar sajadan a fuskokinsu saboda ibada da suke yi Allah ya haskaka fuskokinsu fuskokinsu suna haske saboda dawama cikin ibadar Allah Allah madaukakin sarki wato ya gabatar da wannan siffa ta rahama akan wato siffa na ruku'i da sajada sai ce ruhama'u bainahum sannan yace tarahum ruk'an sujjadan me yasa hakan ya ku al'ummar musulmai ya ku wannan suka yi imani me yasa aka wato mu muna sallah muna karanta alqur'ani me yasa aka nuna mana wannan saboda a nuna mana cewa an la khaira fi unasin yarka'una wa yasjudun fa idza kharaju min masajidihim tashahu wa tadhalamu a nuna mana cewa babu alkhairi cikin mutane waɗanda suna ruku'i suna sajada suna sallah idan suka fita daga masallaci sai kaga wato kowa ya kyamaci juna kowa ya koma yana zaluntar juna babu yafi wa juna babu tausaya wa juna wannan sallan su bata amfane su ba inna man yaf'alu inna man yaf'alu hadha falaysa ala tariqati muhammadin wa ashabi wanda yake yin haka bayya kan tafarkin muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai kazo kana sallah kullun a masallaci amma baka tausayin mutane baka damuwa da damuwarsu baka share hawayen maraya baka share hawayen wacce ta rasa mijinta baka taimakawa tsoho ko mara lafiya kai dai kanka ka sani amma kullum a masallaci kana sahun gaba amma wajen taimakon bayan Allah kana sahun baya to wannan baka kwaikwayi wato abin da magabata cikin karantarwa da annabi yayi musu ba inna man yattasifu bihadha falaysa ala hadihim wala sabilihim baya kan shiryar su baya kan tafarkin su abin da zai karfafa mana wannan shine manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa minna man lam yarham saghirana wa lam wa ya'rif haqq kabirina bayya daga cikin mu mutumin da bai tausaya wa na kasan mu ba kuma bai san haƙƙin babban mu ba kai zaka ga cikin taron mu cikin al'ummar mu yadda muke a yau abun mamaki matukar mamaki abu ne wanda wato zai sa mutum hankalinsa ya buga ya za ka ga wasu mutane suna sallah suna kula da addini ana zuwa jam'i ana zuwa juma'a ana azumi a litinin da alhamis amma kuma za ka ga cikinsu wannan zai zalunci wannan wannan zai shiga hakkin wannan wannan zai ci dukiyar wannan ba wanda zai hana juna shaidar zuur ba a daina ba cin rashawa ba a daina ba yankin wato yanke zumunci ba a daina ba sannan kuma wato mutum ya dinga kauracewa mutanensa danginsa a kauracewa juna babu ziyara ba kyautatawa zaka ga mutum ya buta cewa iyayensa ya je yana kyautata wasu mutane zaka ga mutum wato ya koma wato ya zama kamar wato ba danginsa ne waɗannan mutanen ba ya rabu da su ya manta da su har idan aka ce wane a gaya mishi abu kaza sai a ce ah wane kan ba sai an gaya mishi ba ai bai zuwa cikin mu ai bai taimaka mana ai da ka gaya wane ai gara wane wanda ba namu ba fala ilaha illallah ina jin tausayi yake ina alama ta sallah da ake sallah da ake ai tana koya mana bin Allah ne ina asar na ruku'i da sajada din ina irin abin da Allah maɗaukaki yake baiwa waɗanda suke kula da addini na tausayi na wato taimakawa juna irin wanda ya faru a tsakanin sabon manzo sallallahu alaihi wa sallam saboda haka mutum idan yana so ya zama mai jin tsoron Allah a cikin sallah ba tsoron Allah bane a sallah ka zo kana cikin sallah amma kuma aikinka na waje ya zama ya saba wa abin da sallah take karantar da kai أي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون musulmai su ji tsoron Allah mutane su zama suna wato kwaikwayon al'umma magabata cikin damuwa da suke yi labari na ji nake ji a wani malami yana bayani na wani mutumin da wato yake yayi mafarki yayi mafarki a wani gari a mafarkin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake gani yana gani annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masa ka je gari kaza ka ce wa wane shi dan aljanna ne kai masa albishir da aljanna mutumin nan yana mafarkin ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sai ya tashi musamman ya je wannan garin ya nemi ga wannan mutumin shi tsammanin sa zai ga mutumin nan a siffar malanta ne a siffar ibada ne a siffar wane ne ne sai gashi nan ya je garin ya tambaya ina wane lafiya kake neman sa kai ko ba ko kuma ya aka yi maka san shi tukun sai ce a ni dai ni shi nake son in gani sai aka je ashe talaka ne miskini mabukaci ne amma a halin da yake ciki ya sa a kowanne suka fi shi bukata zai iya kokarinsa ya kawo abin da waɗannan miskinan za su ci shi baya da shi lebura ne leburanci yake yi amma abin da zai samu sai ya ware rabin abin da ya samu ya kai gidan waɗancan da wato mai gidansu ya rasu yana taimaka musu da ya je ya samu mutumin nan ya keɓe da shi gefe guda sai mutumin nan shi kuma ba a san shi ma a kula da jami'i waye ba sai dai yana da wannan zuciya ta taimako ɗin sai mutum ya keɓe shi ya ce to ni abin da ya kawo ni gashi na ni me kake yi ne ya ce ba abin da yake yi shi gashi na da ya ce ni sau uku nake ganin manzo sallallahu alaihi wasallam a mafarki a duk ganin da nake yi yana kama mun sunanka in zo in yi maka albishir da aljanna me kake yi da jin mutumin cewa ya ji annabi ya ce a yi masa albishir da aljanna sai ɗora hannunsa a kai ya kasa tsayawa da kafansa ya zauna ya dinga kuka ya dinga kuka ya dinga kuka wai shine za a yi irin wannan sako gare shi aka bincika me yake yi wallahi lebura ne zai ke leburancin sa amma duk abin da ya samu yana rabawa gida biyu kashi ɗin yana taimakawa miskinai wanda suka rasa mai gidansu ubansu mai kula da su rabin ya zo yana amfani shi kuma da iyalansa ko da shi zai rasa ya gwammaci ya ba su su su samu shi ya rasa irin wannan rayuwar yayi ya ji wannan sako a mafarki wannan mutumin ya zo ko ko da mafarki ne ai a cikin akwai mafarki akwai bushra ar-ru'ya salihah yaraha al-mu'min aw tura lahu ko mutum ya ganta ko a ga masa a cikin mafarkin wannan kenan fa na ɗabi'a na taimakawa wanda yake baya da shi yau sai kaga ɗabi'a irin wannan ta yi nauyi ta yi wuya a cikin mu maimakon mu taimakawa ƴan uwanmu sai kaga muna gudun su muna kauce musu to wannan shine bangare kaɗan na cikin abin da nake so in faɗa a wannan maudu'i na tausayawa waɗanda suke da bukata sai kuma darasi na gaban Allah ya nuna mana alhamdulillahi rabbil alamin yau makaramakalla Allah ya saka alheri na sun mala ya doki tsawon lokaci na wannan bayani ne sabili da munasaban irin wannan yanayi da ake ciki da halin da ake ciki da ramadan da muke ciki
da fatan dai za ɗauki darasi a yi amfani da shi kuma a bisa darasi bayan da kai yi cewa ba wai sai mutum ya tara ba wannan jawabi da kai na karshe ne ya nuna kan cewa lebura ne wanda yake leburanci amma yana da taimako yana da irin wannan zuciya kaga taimakon Allah yana zuwa gashi in bai samu a duniyan ba gashi na lahira yana jiransa
a masu hali yanzu mun bude layin mu domin a yi kira domin a yin a yi tambayoyi ko kuma neman karin haske kan wasu batutuwan da ya shige wa al'umma gaba lambar da za buga ita ce sufuri takwas sufuri biyu hudu hudu daya tara biyu biyar hudu sufuri takwas sufuri biyu hudu hudu daya tara biyu biyar hudu Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Layin layin naka bai da kyau.
Kure haka ne ba da kyau.
A to duka ne. Network ne to bai da kyau to. Network ne. Ko kuma yana jin za a iya bugawa ta ɗayan layin ma yana jin kuma network ɗin mai shi ma kwata-kwata babu sufuri takwas sufuri biyu hudu hudu ɗaya tara biyu biyar hudu na ga ɗayan layin ma yanzu ya nuna sace ne ke ma babu ma network ɗin a aka makala kafin dai mu samu kira kan abin da ya shafi taimako za ka ga akwai waɗannan bayanan ganin cewa wannan shekara aka ce ba zuwa umara ba zuwa wannan har sai wasu suke ba da shawarar cewa to ina kuɗaɗen da aka tara aka saba yin umara da su wanda suke zuwa umara su yi kokari su dan ware wani kaso domin su ke wannan dr zakir naik ya yi wannan magana kafin ramadan yana cewa waɗanda suke da niyyar zuwa umara kudin da suke da shi da suka shirya na kudin tiket da kudin guzuri da kudin menene kowa dai akalla dai mutum inda shi zai je umran nan zai kashe miliyan daya akalla ke akalla akalla ku zabar mu dauki wannan mu Alex radio naka ka dan rage na'am
malam kanunku na'am bismillah bismillah
ya ramadan alhamdulillah kafin network naka din ya karkace gwara ka dan samu kai tambayan naka don network din bai da eh malam muna jin daɗin shirye-shiryen na ku haka a ci gaba da gaya mutane masu ƙarfi saboda su na taimaka yan uwan musulmai akan wannan halin da muke ciki na sai kyau malam barakallah Allah ka nan barakallah
Uh, bayan da malam ya ba wai masu karfi kadai ba ko da mutum bai da karfin a kowanne da yake kasa da shi kuma gasa da shi yau Yawa. saboda haka kana raja kan cewa a wannan magana da aka dinwa masu karfi ne kadai assalamu alaikum na'am bismillah
Wannan yana tambaya, kamar ka a da za a yi sabon basa, nake samun bayanai. Kuma na yi azumi ba muku ban cire zaka ba.
ta azumin rabu ka samu mutum bayan biyu akan wakala ta ce ta azumin rabu
ne to ba mu ji azumin na yaushe ba
na'am
Assalamu alaikum wa alaikum
alaikum na'am bismillah
an tashi lafiya malam marhaba amma yanzu aka mutu da alheri bisa bisa tunatarwa da cewa al'umman musulmi ana jin daɗin shirin ku wannan sosai sosai barakallah fikum tabbaya na shi ne matana ne lati ba ta yi azumi ba saboda tana shayarwa yawa na'am ina jinka yawa ba ta yi azumi ba saboda tana shayarwa so da ta yayi wannan dan kuma ala da ikon shi sai ciki ya shiga wannan ya shiga sai ciki ya sake shiga so lati ma ba ta samu sai wannan azumin ba to ga wannan azumin ya zo so amma wannan ɗin kuma ta haifu ne so tana shayarwa amma kuma tana ɗaukan azumi to yaya za ta yi da na baya din za ta ciyar ne ko kuma cikin za ta bari yin azumi ya fita ne kafin ta rama
na na'am
Salamu alaikum.
alaikum Tambaya na malam shi ne lokacin yata tana karama da na yi ciki na ce zan zubar da cikin na yi na yi cikin ya ke zubar.
to uh, layin na yake yanki uh, ko da yake sake wani. hello hello wani son ka rage rediyon mur- wannan naka ka rage rediyon naka sautin rediyon naka na'am
Salamu alaikum.
muna jin ka bismillah wa alaikum salam ina jin baka shirya yin tambayan ba nake gani salamu alaikum na'am bismillah na'am na ga
mutum ne yana yana azumi amma kuma yana wasa da sallah ya matsayin azumin shi yake
Hello? Wani su?
da tsaron Ana magana.
barkan wani kore na gori kafu kafu ne kafu yanzu a wucin na wutaran zai yi rumuri tara su yi rumuri kudin wara amma Nduye? Ndu? Nduye?
Hello?
kawai da zuwa kawai da kudin na rumuri tara su yanzu kafu sun na a wutaran zai yi rumuri a wula su sun na yanzu
Na'am.
har makarin ne
Ya.
Salamu alaikum, bismillah. Bismillah, muna sauraron ka bismillah.
har makarin ne kore na dai ya Bangana korma ya cara korma ya gama. Lagare.
ya ya
Korma ya gama. Kamun jilan ce ce zin yedin.
a har wuri har wuri Yo yo na'am. Bismillah.
a zai ta Mm.
yi Hello, muna sauraron ka bismillah mana.
kamfani mɔdu fana ne bɛna salijin do ni fana fura de ko mɔdu fana ni na
Na fila sarijin do?
aa Aha.
ni ni fana fura de ko a sadi ni mɔdu tɛ sɔrɔ ni na
Ya.
wala ne Alaikum salam.
wala ne Alaikum salam, bismillah.
ala na ye lafara Lafiya.
n'a tɔgɔ ma la Mm.
ɛrɛ Na'am, kai tambayan ka muna sauraron ka mana. Shi ne abin da ba masu. In mutum ya kira sai ya kokari ya yi tambayar sa kai tsaye. Ah, Yawan gaisuwa sai ga ka doki lokaci kana gaisuwa kuma network ba.
Alaikum salam.
Alaikum salam, bismillah.
ala b'a kɔrɔ ko Marhaba.
wani tɔnbaya na dɛmɛ da a ka to se ka tɔn da a ko wasu masalatin da da bayan shi samu halatta bi malam bi shi ba ya bayyana bayyana wannan karatun da shi zai tɔn da sannan kuma a tsayin karshe addu'an salatin da yin da ake yi wasu ba su a yi to shi kuma ya na kuma wannan jin malamin sannan kuma za ka yi dinga yin shiga cikin sallan nafila ko ba da dare ta illa ina dan gana ba Na'am.
Mm.
Bai Bai isa ba?
Bai isa. Na'am. Na'am, bismillah.
نعم آه، maganan da muka yi na cewa mutumin da yake da kudin shirin tafiya umra Mm.
yanzu tun da babu umra to ina ma da rabin kudin don kace duka ba za su yi Sai ba ba sai.
ko da ya dauki rabin kudin Na'am.
ka san dai rabin kudin eh, yan miliyan ɗaya ne rabi dubu ɗari biyar ne in ma dubu ɗari shida ne za ka biya na kudin tiket da na kudin eh, hotel Mm.
ba a sa abincinka da guzurinka da baya ba wannan kaɗai ma dubu ɗari shida ne to ina ma da kowane mutumin da zai tafi umra zai cire kuɗin wato tiket da mai ɗin nan ya dinga taimakawa bayan Allah ya fi ka je umra ɗin ya fi ka je umra ɗin domin in ka je umra ibada da zaka yi ta umra ɗin ibada ce qasira ta tsaya a kanka ba wanda zai ribanta da ibada da kake tawafin ka kai kai sallar tarawihin ka kai kai a haramin kai ka zauna to amma a nan idan ka baiwa bayan Allah idan ka ba mutum dubu goma kana tsammanin mutum nawa za su ci wannan dubu goma a karkashinsa wani yana da tsohuwar gyatumarsa wani yana da tsohon mahaifinsa wani yana da matansa wani yana da 'ya'yansa wani da marayu a karkashinsa wayanda za su ci ladan da Allah zai baka ya fi ladan ka je kai umra da wannan dukiya masu masu yawa saboda haka muke jan hankali masu hali da niyan masu niyan zuwa umra da Allah bai rubuta musu ba su sassauto su taimakawa bayan Allah da abin da Allah ya sarai musu Na'am.
mai tambaya akan raka da za a yi kafin la'asar raka'ar kafin la'asar nafila ce da mutum zai raka a biyu ya sallama biyu ya sallama ana so idan mutum ya yi raka hudu ya yi akwai wani hadisi duk da akwai magana akan ingancinsa ya nuna ana yin raka a hudu kafin sallar la'asar ba cikin rawatib ba ne a nafilolin rawatib raka goma sha biyu nan babu wato na kafin la'asar a ciki amma kuma mutum zai yi su a nafila haka ba tare da ya sa su cikin rawatib ba sai cewa mutumin da ya yi azumin ramako amma bai ciyar ba to ta yi azumin ramako ba ta ciyar ba idan har azumin bai wuce shekara ba misali idan azumin bara ne mutum ya bari sai gashi ya zo ya rama kafin na bana ba zancen ciyarwa amma azumin bara mutum ya bari bai zo ya yi azumin ba har na bana ya zo ya shiga ya wuce kaga shekara ta shiga tsakani kenan to a wannan lokacin wannan din ma fa idan sakaci ne yasa amma idan mutum baya da lafiya ne don bai samu damar ya azumin ba babu komai a kansa amma mutumin da ya yi sakaci na rama azumin ramadan shine idan ya zo zai ciyar a kowane lokacin da zai azumin zai ciyar da miskini da ɗaya ko mudun nabi da ɗaya ko kuma ya ba su abinci da fafe suna ci wanda iyalinsa bata yi azumi ba saboda juna kuma ta zo bata yi azumi ba yanzu tana shayarwa amma tana azumin to wancan din cewa za a yi a'a yanzu wannan din ta rama in ta rama yanzu ta yi azumin ramadana na bana in ya wuce in ta dan huta sai ta dinga daukan wancan din tana ramawa ta yi daya ta huta ko ta yi biyu ta huta haka za ta rama su ba ciyarwa bane akan ta wannan yana tambaya cewa ka muka jilan cijin no sada sarakin wa sarakin jilan damte ai madabcin bawo illa luye wujuro le ne so zai gone so shi madabto mace don tana zaman takaba ba hana ta ta yi alkhairi ba za ta yi ta yi sadaka ta yi komai sai dai abinda za ta yi sadaka nan kare zama kayan gado ne a mallakanta za ta yi sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam matar da ta tambaye shi ta ce gashi gonanta a bayan gidansu waje ne can gonanta ba wanda zai taimaka mata zai yi ta je gonanta ta je ta gyara ta cire abu annabi ya ce zaki je ki gyara tana ta kaba din annabi ya ce zaki je ki gyara ai zaki amfani zaki ci kuma zaki yi sadaka a ciki na'am sai kuma mai tambaya kan cewa kam sala na fila sarijin da kam faral mai sha zainwa na din rangam sha gamin amma za be kala din na kam na fila ma faral wa da sala zarin yan zaga yana ka zuro ta yin ba maliki ala dan gultuna amma hadith abdullahi ibn hadith mu'adh ibn jabal yaduriya roko alayhi salatu lezu la sha sarija kuru lezun guro dan shi mari manno waljin alayhi salatu yin gawan sarizina da shi ma farallo an guron zuro lezina da nafila ka hanzire amma an guro zai da faran za sha zayin kura alayhi salatu ya fanzina ya sha dafsin ye wannan shine cewa mai nafila zai mai farilla zai yi bina mai nafila misali ko a sallar nafila na tarawihi ko kuma ishaɗin ne ko azhar ne mutum zai nafila misali mutumin da ya sallar farilla ya zo ya ce bari in linku limanci shin zai yi a malikiya wanda ya yi sallah farilla ba zai zama limami ba a wannan sallar ga wasu mutane amma a hadisin mu'az muka ce ya nuna cewa hakan zai yi wallahu a'lam wanda yake tambaya cewa karatun shiga sallah zai kaga wasu limamai ana kabbara sai ya kama karatu hakan nan in an zo tahiya bayan tahiya addu'an da ake bayyayi eh wannan ko dai bai sani bane ko kuma bai ga ya karanta su bane saboda haka kai in ka bi shi sallah ka tana nan limamin da baya karanta addu'ar bude sallah ko kuma bayan tahiya baya dogon addu'o'in nan bayan salati da sauransu amma da yana yi din yafi domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar kuma yace sallu kamar ra'aytumuni usalli aha sai kuma zai yi mutum yayi anafila eh zaka yi anafila zaka yi addu'ar bude sallah anafila kuma bayan tahiya zaka yi addu'a ta bayan tahiyya a sallar nafila dai zaka yi su wannan shine Allahu a'lam da akwai tambaya da ya karɓi kallon da bakan sa ko na tsallaka ko mutumin da mai azumi wanda yake wasa da sallah
eh wa na'am na'am tabbas a mutumin na san da shi amma na zo na manta kuma na tsallaka shi yace yana azumi amma kuma yana wasa da sallah eh to anan Allah dai ya nuna subhanahu wa ta'ala daga sallan za a fara kafin a wuce sauran abubuwa kuma idan mutum har yana wasa da sallah to ai babu addini tare da shi musamman wanda yake barin sallah wasa da sallah din iri iri ne akwai wasa da sallah ta yadda mutum zai sai lokacin da ya ga dama zai sallah ba zai sallah akan lokaci ba ba zai sallah a jam'i ba shi dai kawai sai ya gama harkarsa zai zo ya yi sallah amma dai yana sallah biyar din ba sallah da za ta bashi kaga wannan mai nau'i ne na wasa da sallah sannan kuma wanda yake wasa da sallah kamar mutumin da yake hada su yayi su a lokacin da ya ga misali sallar la'asar ba zai yi ta ba sai ya zo ya hada da magariba sallar magariba ba zai yi ta ba sai ya zo ya hada da isha'i ba zai asbahi ba sai rana ta fito kaga nau'i ne na wasa da sallah sannan nau'i na wasa da sallah mutum ya bar wata sallah ya ta wuce yana ta gurguransa sai ya bar la'asar sai ya magariba ba zai isha ba ya kwana a cikin yini da sallah biyar din nan dai akalla zai rasa sallah daya bai yi ta ba kwata kwata wata ran yayi sallah biyu wata ran yayi sallah uku gwargwaron business din shi business din shi ne suke bin ibadar ba ibada ibada ce take bin business din in yana da harkoki babu sallah in babu harka kuma akwai sallah to wannan kaga hatsari ne sannan kuma yace yana azumi azumin ka ba zai tasiri ba ba zai karbu ba ba zai zama ibada karbabbiya a wajen Allah ba in sallah ba ta yi ba me yasa na faɗi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace farko abin da za a yi wa dan adam hisabi a cikin ayyukansa ita ce sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in wujidat tama qubilat wasairu amali idan sallah ta cika za a karbe ta da sauran ayyukan ibadanka wa in wujidat naqisa ruddat wasairu amali idan a tadda sallah ta tauye bata cika ba za a mayar da sallar da sauran ibadar kaga kenan idan mutum baya azumi sallah baya kula da sallah amma yana kan wasu ibadu to ibadun ba za su yi tasiri ba sai in sallah ta samu gindin zama
wani abu da ke da alaka da wannan amma zamu bari akar makalla sai ko gobe da Allah kana iya ka tabo shi na'am a batun zama a gida yanzu da ake ganin cewa babu jam'i a yanzu hakan zai sa wasu su yi kasalan a yin ibada ko kuma sallah akan lokacin wani yana ganin tunda kawai yana gida ne duk lokacin da ya tashi kawai zai tashi ya sallah shi ba tare da an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan afdal a'mal yace as-salatu fi waqti fi awwal waqtiha yin sallah farkon lokaci wannan shine aikin da aka fi so na ibada mutum ya koya wa kansa da iyalansa ‘ya'yansa ya zamanto suna kula da sallah su yi ta akan lokaci a wannan ne za mu samu kwanciyar hankali wannan ba karamar addu'a ba ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa Allah ya nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa Allah ya datar da mu amin amin amin amma sauraro da haka muka kawo karshen